الشيطان اللذين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا 25 ga watan Rajab hijira 1445 wanda ya daidai da shida ga watan biyu miladiya 2024 Allah ta'ala ya sake tara mu a wannan masallaci na Imam Malik da ke cikin wannan unguwa cikin wannan gari mai albarka mun ci gaba da karatun littafin mu mai albarka al-istiqama da Sheikhul Islam Ahmad ibn Abdul Salam ibn Taymiyyah rahimahullah wannan shine darasin mu na 21 muna karatu a cikin wani babi wanda a cikinsa shekul islam yake gaya mana dalilan da suka sa ake samun saɓani da kuma yaya za a yi a yi maganin saɓanin da ladubba na saɓani fiƙihul ikhtilaf wa asbabuhu wa adabu fiƙihun saɓanin da dalilin da suke kawo saɓani da kuma ladubban saɓani ko da yaushe yana gaya mana a in ce saɓani biye da kake ɗaukar saɓanin nan haka ake nufi shine saɓani amma abinda wannan babin yake magana kuma abinda littafin da yake magana shine saɓani a cikin abin da ya shafi aƙida saɓanin da ke tsakanin firakun islam wato mabambantan ɓangarori na musulunci waɗannan suna ganin allah ta'ala yana da sunaye yana da sifofi waɗancan suna ganin bayi da suna bayi da sifofi waɗannan suna ganin iyaka sifa kaɗa gare shi sauran ban da su waɗannan suna tawili waɗancan suna tashbihi da sauransu wannan shine babban makasudin sabanin da yake magana wanda a baya mun ji kuma mun sani irin wannan sabanin yana kaiwa ga har a yi kashe-kashe a kafarta juna a fasikantar da juna a yi adawa da kiyayya tsakanin juna shi da shekul islam ya yi wannan babi a cikin wannan littafi na sa'ali istiqama don kai da kake sauraro da wanda yake karatu ya fahimci menene sabani sannan me yake kawo shi sannan in an samu sabanin kuma ta wannan fuskar da na mana magana ya kuma za a yi me na dubban fita daga cikin wannan sabani ba wannan da muke ta tafiya a hankali kuma muna ta tafiya a hankali ne saboda na farko ba karatu irin wannan ɗaliban ilimi a nan wajejen ba su saba da shi ba don haka dole a tafi a hankali yadda kowa zai iya fahimta na biyu kuma saboda shi kansa wanda ya rubuta littafin shekul islam da taimiyya malami ne da duniya kowa ya san shi ka tafaran malami ne wanda idan ya buɗa baki ya yi magana ko ya ɗauki alƙalami ya rubutu to kafin ka iya ba wa rubutun nan nasa haƙƙinsa yadda ya kamata wato sai ka tafi a hankali sannan ne za ka iya wannan za mu iya yin sauri fifififi mai wuce amma in mun yi haka ba mu yi wa littafin adalci ba sannan ba mu yi wa kanmu adalci don haka inda za mu yi sauri zai zo amma idan ta kama mu tafi a hankali lalle dole mu tafi a hankali a darasin mu da ƙarshe mun tsaya kan wata gaba da mala yake bada magana akan ta'aruf fil haqiqa fa yashtabihu bil ma'arid lishtibahil ma'arif lishtibahil ma'ani aw ishtirakul alfaz akan wannan gaba muka kwana cewa daga cikin abin da yake kawo a samu sabani a babin aqida musamman a babin sunaye da sifofin Allah ta'ala saboda ana samun ishtirakul alfaz da kuma ishtibahul ma'ani in ba ku manta ba karshen darasin mu na ba mu wani misali ko cewa akan samu lafazi kwaya ɗaya amma sai ya zama yana da ma'anoni da yawa mun yi magana mun yi ba da misali da lafazin al'ainu idan kuna iya tuna ku da san kuma kuka ta bayyanawa akan ce al'ainu ana nufin wannan idanu da muke gani akan ce al'ainu ana nufin idan ruwa akan ce al'ainu ana nufin ainihin mutum shi karan kansa sun gane ja'awa ne ainihu shi da karan kansa sannan da sauran ma'anoni wanda lafazin al'ainu yake dauka don haka lafazi ɗaya ne amma kuma yana da ma'anoni da yawa kuma idan ka ɗauki ma'anonin sai ka ga sun sha bamban da juna ido wanda ake gani da shi ya sha bamban da idan ruwa babu abin da ya hada su ido wanda ake gani ya sha bamban da mutum su kutum da karan kansa akwai bambanci a tsakaninsu to amma lafazin ya hada su kowanne aino ake ce masa amma kuma kowanne daban-daban ne to wannan ya sa idan Allah ta'ala ya faɗi wata sifa ko ya faɗi wani suna sai ka samu wannan sifar da Allah Ubangiji ya faɗa cikin alkur'ani cewa yana da ita kuma ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar masa da cewa yana da wannan sifar sai ka samu watakila mutum ma yana da wata sifa mai suna irin wannan mun gane kamar yadu kamar wajhu da sauransu sai ka samu mutum ma a yana da irin waɗannan sifofin waɗanda ake kiransa da irin wannan suna to yanzu wani saboda kawai yana son ya ce zai kaɗai ta Allah ta'ala sai ce a Allah Ubangiji ba ya da wannan sifar tunda dai mutum yana da irinta ba tare da ya yi duba da ishtibahu ko ishtirakul alfaz ba ko ishtirakul lafzi abu zai iya zama lafazi ɗaya ne amma zai iya ɗaukar ma'anoni daban-daban waɗanda ba iri ɗaya ba kuma kwata-kwata mun gane don haka ainu na mutum da ainu na sauran halittu ai akwai bambanci ko wanda ka gaishe yana tafiya mai bi ko da kafa biyu kamar yadda mutane ke tafiya ko da kafa hudu za ka samu dai a cikin waɗannan ƙafafuwan nasa guda hudu akwai wanda ake yi su a matsayin hannu mun gane? misali hadisin da ma'aiki alaihi salatu wasalamu ya ce idan ɗayanku zai tafi rukoyi kada ya gurtoto irin gurtotar raƙumi sai ce waliyaza rukubataihi ƙabla ya daihi to malamai suka ce shi kansa ashe raƙumi yana da hannu kuma yana da kafa ashe kafafuwansa wannan da muke ce da su kafafuwansa na gaba su ne hannayensa kafafuwansa na baya kuma su ne ainihin kafafuwansa kaga yana da kafa to kaga kafarsa ko hannayensa ba su yi da kama da na doki ko na jaki ko na mutum ko na sauran dabobi ba amma dai duka sunan kafa ko hannu ya haɗa sa guri guda amma mabambanta ne wanda shine ishtibahu almaani akwai kuma ishtirakul alfaz shine muka bada misali da al-insan ko al-insan akan ce al-insan ana nufin mutum to mutum din nan zai iya zama mace ne zai iya zama namiji ne zai iya zama yaro ne zai iya zama babba ne zai iya zama tsoho ne mun gane zai iya zama mai hankali ne zai iya zama mahaukaci ne duka lafazin al'insan ta haɗa sa guri guda kuma shi wannan akwai kusanci sosai mun gane akwai kusanci da mace da namiji akwai kusanci haka ne da yaro da babba da mahaukaci da mai hankali akwai kusanci wannan sunan kuma ya tattara su amma kuka ɗauki lafazin ainu za ga sunan ya tattara su amma ba akwai nisa tsakaninsu kun gane wannan yanzu kun ga kamar misali lafazin azhabu me azhab me azhab zinari ko to zinari to a cikin sunaye akwai wanda uwarsa da ubansa suke kiransa azhab haka suke yanka masa suna azhab sunansa zahab yanzu kun ga sunan ya hada su ko amma daban-daban ne idan mutum ya iya magana an ce ana kan ce wannan maganganunsa min zahab saboda maganganun suna da kyau amma kaga lokacin da yake magana din ba zinare bane yake fitowa kun gano wannan amma an ba maganganun magana sunan mai zahab amma akwai bambanci mai yawan gaske don ba ma iri ɗaya bane kwata-kwata kawai sunan ne ya hada su kun gano wannan so irin waɗannan abubuwan su ne mala yake cewa za mu tashi inda za mu tashi ya ce haza huwa min a'zami asbabi ikhtilafi bani adam min almu'minina wa ghayrihim kun ga wannan misalan da muka yi to shine mafi girman abin da yake kawo sabani tsakanin mu'minai da waɗanda ma ba mu'minai ba idan abin ya shafi aqida ya shafi Allah ya shafi sunaye da sifofi na Allah subhanahu wataala za a faɗi Allah zai ce yana da wata sifa wani zai tsalle ya ce a bai da ita saboda shi abin da ya dauka daban mun gane Allah zai ce yana da wata sifa wani zai ce eh yana da sifa zai dauka cewa kuma irin tasa ce ko irin ta wani ce mun gane wanda kuma wannan duka menene duka kuskure to wannan ababi na aqida waɗannan ishtirakul alfa da ishtibahul ma'ani su ne mafi girman abin da yake kawo sabani a tsakankanin muminai har wani ya kafarta wani wani ya cewa wani fasiki har ka ji ana kiran wani ɗin bid'a a wani gurin ma har yaƙi ake yi har ta kai maga an yi kashe-kashe mun fahimci wani yanzu mu saboda muna tabbatar da sunaye da sifofin Allah nan kamar yadda Allah da Annabi sallallahu alaihi suka faɗa cikin Alkur'ani da hadisan Maki alaihi salatu wassalam yadda Allah ya faɗa haka muke faɗa amma zaka samu wani kuma yana jayayya da mu akan haka domin shi yadda ya dauki abin kwata-kwata ba kamar yadda mu muka dauke shi bane mun gane na sani kuma na sha faɗa muku cewa akwai lokacin da a garin nan in an tashi da yi wa'azi za a ce mu Allah mu ba irin nasu bane mun fahimta su sun ce Allah yana da fuska sun ce yana da hannu sun ce yana da kafa yana da kaza yana da kaza mun fahimta to mu Allah mu ba mu Allah mu ba irin nasu bane itimis kenan su Allah su bai da fuska bai da hannu bai da kaza bai da kaza kun gane wannan to wannan kuma mas'ala ce ta akida duk da zaka ganta kamar ba wata mas'ala bace da za a maida mata mu hankali amma babbar mas'ala ce ta akida da ya kamata a ce an karantar da mutane a matsayinka na musulmi ka tsaya ka fahimce ta yadda ya kamata ba da yake wali haza najid fil mukhtalifin shi yasa za mu ga cikin waɗanda suke sabanin nan kullu ta'ifatin tadda'i al-ilm ad-daruri kowane bangare yana da'awar cewa shine da yake yake da ilimin da ya zama dole a samu kowa yana jin cewa ilimin sa shine ya kamata a ce kowa ya samu iliminsa yadda ya fahimci abubuwa dole kowa ya fahimci abubuwa ta wannan bangaren fama ya ƙuluhu to amma kowa da ahalus sunna da asha'ira da maturidiyya da jabariya da ƙadariya da sauransu kowa abinda zai faɗa imma min jihatil qiyas wan nazar ko dai zama na ya faɗa abin ne ta fuskar kiyasi ya a'auna ko ta hanyar bincike wa imma min jihati sima wal khabar ko kuma ya zama abin da yake kai din nan ta hanyar abin da ya ji ne an faɗa masa Allah ta'ala ne ya faɗa wa annabi sallallahu alaihi wasallam shi kuma ma'aiki alaihi salatu wasalam ya faɗa cikin alkur'ani ko kuma ma'aiki alaihi salatu wasalam ne ya faɗa kuma aka rawaito har ruwaya ta zo gurinsa wannan shine as-sima wal khabar wa imma min jihati al-ihsas wal basar ko kuma yana faɗar abin da yake faɗa ne ta fuskar ta fuskar ihsas shine wanda muka tattauna da ku feeling ka ji abu a jikinka ko kuma ka gani kuru-kuru da idanka mun gani yanzu idan Allah Ubangiji da Allah ta'ala ya ce yahudawa sun ce yadullahi maglula Allah ya ce gullat aidihim wa lu'inu bima qalu bal yadahu mabsutatan yahudawa suka ce hannayen Allah ta'ala a dunkule suke in aka ce wani mai dunkulallen hannu ne yana nufin mirmiro ce sai Allah ta'ala ya ce gullat aidihim hannayensu sun shiga mari mari mun san mari ai ko anko an sa hannayensu a sarka an daure su bal ba haka bane kwata kwata abin da suka fada ya dahu hannayensa ba su tsatani a shimfada suke to yanzu wannan lafazin ya dahu wasu za su bi su kiyasta su yi nazari da hankalinsu kenan su ce sun yadda ko su ce ba su yadda ba cewa Allah ta'ala sam ba hannu yake nufi ba a ba mamaki akan ce alyadu alyadu dinnan tana da ma'anoni da yawa akan ce yadu ana nufin karfi mun gane in aka ce lahu yadun a kaza yana da hannu a kaza kun gane ai kana da hannu a cikin kaza kaza kaza kaza ai hannu aka ce ko aka gaba ana nufin daga cikin hannayenka har akwai wannan abin ba amma dai wata ma'ana ce aka ba hannu da sauran ma'anonin da za a iya ba hannu to wani wannan nazarin zai da wannan binciken sai ce da akwai ko yace babu ko yace maka a hannu da Allah ya faɗa nan gurin ba hannu yake nufi ba wani kuma zai kalli abin ne min jihatis sima wal khabar as-sima shine kai baka da abin da zaka yi Allah ne ta'ala ya faɗi magana kawai ji kake ka fahimta ko ko an baka labari annabi sallallahu alaihi ya faɗa shine a baya a darasin da ya gabata muka yi magana akan al-khabar al-mutawatir hadisi da nassin ya zo maka gashi Allah ta'ala ya annabi sallallahu alaihi Allah ya faɗa cikin alqur'ani annabi sallallahu ya tabbatar a cikin hadisi saboda ka kai abinda Allah ya faɗa da wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa shi kake faɗa ba ruwanka ba ruwanka da wani nazari ba ruwan kaza kaza wani kuma a'a kawai in shi iya abin da ya sani shine abin da yake gani in an ce hannu kawai hannu irin wannan shi kada yake gani saboda haka zai ce maka Allah yana da hannu kuma hannun ma irin namu kaga an samu sabani ko ba samu to wala takunu wahidatan min at-ta'ifatayn kaziba to kowace ɗaya daga cikin waɗannan bangarorin malaike kowace ba za ta zama makaryaciya ba bal sadika kowace ma abinda ta faɗa din gaskiya ne lakin sai dai yakunu qad adkala ma al-haq ma laysa minhu sai dai ta iyu abinda kawai matsalar da aka samu an shigar da abinda ba gaskiya ba cikin gaskiya mun gani in gaskiya ce abinda ka faɗa da a cikin ma'anoni kowa ya sani in an ce yadu ana nufin ƙarfi in an ce yadu ana nufin haro in an ce yadu ana nufin kaza duk an sani kowa ya sani to sai dai matsalar ta shigo da wani abu ne cikin wannan gaskiyar ta a nan ne aka samu matsala fin nafi wal isbat wani rashin gaskiya ne ka shigo da shi wajen tabbatarwa ko kuma wajen korewa listibahil ma'ani wa ishtiratil alfaz saboda dai wannan waccan magana ta farko da muka saboda kamanceceniya ta ma'anonin abubuwa da kuma kamanceceniya na lafuzza ko kun gane wannan ko mun fahimta istirakul alfaz din shine yanzu daga wanda daga wanda yayi nazari yace da akwai ko yace babu da wanda yace tunda Allah ta'ala yace akwai to kawai shikenan akwai da wanda kuma yace a'a shi bai gani ba kuma bai ga wanda ya gani ba dan haka shi ba ruwansa babu waye yake da gaskiya dole wanda Allah ta'ala ya ce da wanda annabi sallallahu ya faɗa ina ga shine dole ya zama shine mai gaskiya don Allah shine yafi kowa gaskiya kuma shi ya fika sanin kansa bayan Allah ta'ala ba wanda ya san Allah ubangiji sama da manzon Allah sallallahu ta'ala da yarda kuma suka faɗa ma to kai ina ruwanka take da su haka fa yakunu hina idhin ma yanfihi hadhihi yuthbituhu hadhihi to sai ka ga wannan istirakul ma'ani wa ishtibahul alfaz ya sa in kai ka kore wani abu sai wani ya tabbatar da shi in kai ka tabbatar da abu sai ka ji wani kuma shi yana sai yana korewa walau zalal ishtibah wal ishtirak zalal khilaf al tizaj inda za a ce za a fitar da wato wannan ishtirakul ma'ani a ce kalma daya yanzu idan aka ce in aka ce daya ina jin ɗaya ai ma'ana ɗaya gare ta ko ko tana da wata ma'ana ina gama ɗaya gare ta wa zai ba mu wata kalmar mai ma'ana ɗaya tak na? eh in ka ce tak ita ma ɗaya ne ko? a in ka ce tak tak yana iya ɗaukan wata ma'ana ko sai dai kace daya kace tak sai zama taukidi ne na daya amma yawa amma kace tak to wani zai dauka sautin faɗo na ba ko yes kamar yadda na sha baku misali nan gudu in kace tsilim wani abu ne fada cikin ruwa kuma dan karami ne amma kace zindim ko wani abu ne fada ruwa amma kuma kato ne wannan fa shine shine su kalmomin yadda suke yawo a cikin kwakwalwarmu in ka ce jirgigen kato ko da sambalelan kato akwai bambanci kana ji ke ka san sambalele wannan ba zai karfi ba wannan wannan amma ka ce maka san kame man kato to ka san da wannan mai karfi to inda duk za a ce babu wannan istibahul alfas wa ishtirakul ma'ani to da sabanin da ake da shi tsakanin mu'minai duk ba za a same shi a zo a ta rikici ana tawaye a ce kalmomin nan duk ma'ana ɗaya gare su da ba wani rikici da za a samu Allah ya ce yana da hannu hannu ma'ana ɗaya gare shi to ba wanda zai zai magana ba ya ce yana da fuska fuska ma'ana ɗaya gare ta shikenan baka da wannan ba wata matsala da za a samu amma in ka ɗauki sigogin sai ka samu suna da wasu ma'anoni ne to waɗannan ma'anonin su ne suka kawo saɓanin a tsakanin mutane ko ko fuska da muke ji ai tana da ma'anoni da yawa to shine wa kana ba kana ikhtilafun nas fi masail al-jabr wal qadar wa masail al-jism wa ithbatuhu wa nafi mujib al-akbar wa ithbatu dhalika huwa min hazal ba yasa shekul islam yace dan haka sabanin da mutane suke yi a mas'aloli na jabr da qadar da kuma mas'aloli na jism shine jiki da tabbatar da shi ko kore shi da mas'aloli ne yadda ake tabbatar da labari ya tabbata ya zama tabbas annabi ya faɗa ko bai faɗa ba duk suna za ka iya sa su a cikin wannan babu yanzu bari mu bi wannan abin ɗaya bayan ɗaya don ku gane abin da yake nufi in muka ɗauki jabir amince jabir ko akwai waɗanda ake kira su jabariya jabariya a cikin firak na addini akwai waɗanda ake kira su jabariya me yasa ake kira su jabariya saboda su suna ganin Allah ta'ala ne yake tirsasa mutum yayi abin da yake so wato yanzu kamar fir'auna Allah ne tirsasa shi ya zama fir'auna duk wannan tsayar da fir'auna yayi Allah ne tirsasa shi yayi ba shi bane a karan kansa ya ga dama yayi kun gane to idan ka tafi da wannan tunanin da ƙarshe za ka gane ashe akwai zalunci a cikin lamarin ya za a tirsasa wani ya kafurci kuma sannan a masa azaba kun gane? kaga matsala ce akwai zalunci tare da Allah ta'ala babu zalunci tare da Allah ta'ala to da su ake kira da jabariya asali yadda al'amarin yake shine mutum yana da dama an ba shi dama kowa yana da dama shi yasa Allah ta'ala yake cewa ya ba wa hadainahun najdai ko an shirye da kai hanyoyi guda biyu ga sanan ka zabo da kake so yana cewa in ma shakiran wa hadainahu hadainahu sabila hadainahu sabila inna hadainahu sabila imma shakiran wa imma kafura ko mun shirye da shi hanyoyi ga sunan guda biyu ko da ya gode ko kuma ya kafirci kaga an baka dama duk lokacin da aka baka zaɓin abu biyu aka ce ka zaɓi wanda kake so an baka dama kuma duk abin da muke yi a duniyar nan ba ma ji cewa takura ma ake bi mun gane yanzu yanzu robot in aka yi robot mai aikin gona banda aikin gona ba abin da zai ba abin saboda duka bayanan da aka samar na aikin gona ne kawai banda wannan in ka kawo shi ka ce tsare shago ba zai tsare ba wanda kuma aka yi shi don tsaron shago shi kuma ba zai aikin gona ba mun fahimta amma mu muna da dama kana da dama ka baro abin da kake ka ta wurin karatu ba ka ji a ranka cewa takura ka aka yi kai ne ka zo da karan kanka shi yasa yake cewa wa ma ta sha'una wa man sha'a minkum ayyastaqim ko wanda ya ga dama cikin ku wanda ya ga dama ashe kana da dama to ya tsayu tsayin daka to amma dan ka sani kuma sai cewa ma ta sha'una illa ay sha Allahu rabbul alamin don karka ji a ranka cewa akwai wani abu da zai faru ba tare da ganin damar Allah ta'ala amma dai kana da dama ko a gurin tafsiri na sha ba mu misali in aka ce in ka bi wannan hanyar akwai yan fashi akwai waye akwai waye akwai waye in ka bi wannan kuma lafiya lau za ka je gida kuma har za ka samu dubu ɗari biyu ma akan hanya ko tsakani da allah wata hanya za ka bi wannan da za ka je gida lafiya kuma har ka ɗan samu ɗan canji a hannu wannan ba wanda zai bi wannan hanyar a shi gaba ta kura ka kai ba kana da dama makwai ce nan to wanda ya zo da wannan asalin wanda ya zo da wannan wannan wannan akidar suka ce sunansa wani da ake ce da shi san sawaihi ibn yunus al-aswari da krista ne sai musulunta mun gane san sawaihi haka sunansa yake ba krista ne ya zo daga da ko dai basara ko kufa ya zo sai ya musulunta da ya musulunta sai shigo da waɗannan tunanin nakan cikin musulunci sai karantar da wanda ake ce da shi ma'abadul juhani shi kuma sai karantar da gailanu dimashki wanda ake ce da shi gailan ibn muslim a dimashki to a bakinsa aka fara jin wannan matsala mun gane cewa kawai allah ta'ala kawai tirsasa mutane yake yi haka suna nan suna da aƙidinsu da yawa an yi fama da su sosai in ka ɗauka shekara ta 128 abin da ya iyo gaba a tarihin musulunci a nan aka yi ta fama da waɗannan yin jabaliya mun gane? kun ga su a tunaninsu mai tunaninsu kawai allah ta'ala kawai tilasta kowa yake kuma abin da suka kalla shine nassoshin alkurani su suka kalla suka suka abin nan to su kuma kadariya kadariya ana ce da su kadariya saboda suna ganin su ba su yadda da kaddara ba mun gani wannan kaddara wanda Allah Annabi sallallahu alaihi ya gaya mana yana cikin rukunin imani guda shida an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa an tu'mina bil qadari khairihi wa sharrihi ko wannan kaddara suka ce ba su yadda da ita ba kawai komai yana faruwa ne onu irin by chance and coincidence haka kawai sai aga abu ya faru so akan haka in ka yadda wanda ya yadda cewa babu kaddara implication na wannan wannan wannan aqidar shine ka korewa Allah ta'ala ilimi don a ƙa'ida duk abin da za mu yi ba mu ba duka duniyan nan Allah Ubangiji ya ƙaddara duk abin da zai faru a cikinta shekara dubu saba'in kafin ya halicci duniya komai zai faru Allah ta'ala ya sani to sai kace kuma a abubuwa kawai haka suke faruwa shi ma Allah baya iya sani sai dai in kayi sai ya gani in ka tashi da safe Allah bai san inda zaka ba in ka kama hanya ma bai san inda zaka ba sai ka je ka zauna ta oke ashe dai mun gane to su ma kuma alqur'anin suke fassarawa suna da ayoyi suna da waye nasu waɗanda suke ganin cewa a su ne dalilansu wa mas'ala masaili na fil jism da mas'aloli na na magana a kore jism in an ce jism me yake nufi gangan jiki ko sai abin da ya kawo magana gangan jiki har ake danganta shi zuwa ga Allah ta'ala maganar istiwa'i akan al'arshi cewa Allah ta'ala ya dogara akan al'arshi waɗannan wannan mas'alar asalin waɗanda suka shigo da ita cikin musulunci su ne ashabul kalam philosophers wanda mun sha tattaunawa akan a lalle-lalle inda ya ce ya daidaita al'arashi kuma ga wanda sima ya nuna cewa yana sakowa yana sama a duniya to kenan gangan jiki ne yana da gangan jiki mabaita? to wasu kuma sai ce maka abayi da gangan jiki shi ne mara yake cewa na fil jisim wa isbatu ce bayi da gangan jiki ko kuma a ce a yana da gangan jiki shi Allah ta'ala da to lafazin jisim bai zo a cikin alkurani ba kwata-kwata babu inda Allah ta'ala ya raba kalmar jisim a tare da shi kuma babu shi cikin hadisan ma'aiki sallallahu ta'ala ne wasu shi yasa malamai irin su usaimin rahimahullah yake cewa shi lafazin jisim tun da bai zo a cikin alkurani ko sunna ta ma'aiki alaihi salatu wasalam ba ba za ka danganta wa Allah ta'ala kai tsaye shi ba ko ka kore masa shi mun gane ba ruwanka sai ka ga menene dalilin da ya sa wane ya ce jisim din nan idan ma'anarsa shine Allah ubangiji yana da zati wanda yake kammalalle dalilin sa na faɗar wannan kenan sai ka ce to shikenan haka ne amma in yace yana son ya ce maka jiki ne ko kaza ko wani maka mutum wani zai ka ce a'a ba haka bane dan Allah ta'ala bai tabbatar da wannan shi ya ce qul huwallahu ahad Allahu as-samad samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad samad shine abin da bai da kofa lam yalid wa lam yulad bai haifa ba ba haife shi ba kuma bai da tamka bai da wani wanda yake kama da shi ko yake tamka da shi amma Allah ta'ala bai ce kansa bai ce shi jisim bane ba wa nafi mujibul akhbar in ka samu labari daga maki alaihi salatu wassalam me zai sa ka gamsu cewa wannan labarin tabbas annabi ya faɗe shi kaga idan ka yadda da waɗanda suka zo maka da labarin mun gane sai sa ahlus sunna ake da bukhari da muslim kuma ba yadda zaka yi da bukhari da muslim sai sa a cikin hadisan ake da wannan tawaturin da muka yi magana da ku wanda malam zai zo yi mana magana yanzu yanzu akan maganar tawatur mun gane sannan wa isbatu zalika fa huwa min hadal bab to sabanin da ake samu duk wanda abin sabanin dalilin sa shine ishtirakul alfaz wa ishtibahul ma'ani dinnan da muka yi magana akai to duk waɗannan matsalolin suna cikin su da jabariya da kadariya da masu cewa akwai jiki ko babu jiki ko kaza ko kaza ko kaza ko kaza duk waɗannan lafuzzan da suke da ma'anoni da yawa a cikin yaren mutane da yawa da shi ne ya gigita mutane har suka yi hakan inda za a ce abin ma'ana ɗaya taggare shi to da duk ba za a samu wannan matsala ba mun gani mun bar ma misalin da muke kai na na na na abin mai ma'ana ɗaya wani suna mai ma'ana ɗaya zobo zo zoko zoko ma'ana ɗaya gare haka ne zo haka ne ko? to amma zo fi'ili ne ko suna ne fi'ili ne fi'ili amur ne to suna ake bukata suna ƙaho agogo na amma kuma wanda yake ma'aikaci ma ana ce masa agogo sarkin aiki ko haka ne ta a wani agogo ne kai aiki ana fada so wannan lafazza masu ma'anan nan da yawa za ka daɗe kafin ka samu lafazi mai ma'ana ɗaya wannan duk shine ya kawo sabanin nan da a tsakanin kaga wannan shine fiqhun ikhtilaf din ka fahimci me yake kawo sabani to mala yace wa haza kulluhu mawjud fi kutubi ahli al-kalam wannan duk zaka je ka same shi a cikin littattafan ahli al-kalam wa ahli al-hadith hatta malaman hadisi ma haka zaka samu a cikin su wa wal fiqh haka zaka samu irin wannan sabanin a cikin littattafan fiqh wa gairu zalika da makamantan wani ba ka ga za a ce maka abu kaza to me ma'anarsa sai ka ji sun ce kaza wasu sun ce kaza wasu sun ce kaza ba ka ake faɗa ba sai ga abu ɗaya an ba shi ma'anoni da yawa saboda mai saboda ishtirakul alfas ko ishtirakul ma'ani wa qaulul qa'il ma ne yace to yanzu nan kaji wani yayi magana yace inna ad-daruriyat yajibu ishtirakul uqala fiha idan da wani zai ce daruriyat abubuwa na dole su ne daruriyat akwai abinda ake kira su da daruriyatul khamsa daruriyat al khamsa su ne ake kira su da kulliyatu akwai wasu abubuwa da dole ne kowa a musulunci makasar shari'a an zo har bita an yi a nan garin ko akan makasar na shari'a wasu abubuwa guda nawa guda biyar ita shi addinin musulunci da ya zo me yake so ya kare ma abu biyar ne yake so ya kare ma a kare ma addininka haka ne a kare ma mutuncinka a kare ma dukiyarka a kare ma hankalinka kuma a kare mami jininka ji zafin lawa waɗannan su ne kowa ya kamata a ce yana da wannan damar kowa kowa ya zama yana da freedom da zai addini ya bauta Allah ta'ala wanda ya halice shi kuma ba wanda zai cinye mai dukiyarsa kuma baya tsoron wanda zai zubar da jininsa ko ya kashe shi shi ma karan kansa an hana shi ya kashe kansa hakanan mutuncinsa ba wanda zai ci to waɗannan abubuwan su ake kira zaruriyat in an ce zaruriyat su ake ne amma kuma akwai abubuwan da ake ce da su a abinda kowa ma ya san su bi zarura akwai abinda ko ka je makaranta ko baka je makaranta ba ka san shi a musulunci har wanda ba musulmi ma ya san shi suna nan su ma da yawa kamar azumin watan ramadan wannan ko mutum ya je makaranta ko bai je makaranta ba in dai musulmi ne ya san wata azumin wata ramadan haka ne ko kamar waɗannan idi idi din da muke da su karamar sallah da babbar sallah ko ka je makaranta ko baka je makaranta ba ka san cewa akwai wasu lokuta da ake tafiya bayan gari a je a yi wata sallah ka san wannan kawai haka ne to akwai su suna nan to wasu suna ganin a zaruriyar nan yajibu ishtirakul fuqala'u fiha ya zama dole a ce masu hankali suna da suna da tarayya a cikin wannan zaruriyat din to wannan maganar ma ne ce khata bal az-zaruriyat kan nazariyat taratan yashtarikuna fiha wa taratan yahtassu biha man ju'ila lahu quwwatan ala idrakiha ilimi na dole wanda dole kowa ya kamata a ce kowa yana da shi ba wai sai iyaka masu hankali ko masu karatu ba da ya kamata a ce suna da shi akwai ilimin muka na addini da aƙida da sauransu wanda kowa sai yana da su ba wai sai masu hankali ko sai malamai suke kamata ba yanzu ana magana aƙida ai ba wai an ce aƙida dole sai malamai ne ya san aƙida ba kowa sai ya san aƙida za ka in ka ware malamai ka ce dole kawai malamai ne kaɗai za su san aƙida to ai wannan kayi kuskure kamar maganar zakka kaga ba ce kowa sai ya san da sabon zakka ba kowa sai ya san yadda ake fitar da zakkar raƙuma da ta shanu da ta sauransu ba wanda ya san ya ce ka sai ka wannan in aka samu malami ɗaya san wannan shi kenan kamar rabon gado ko ba ce kowa sai an iya rabon gado in aka samu malamai su suka iya shi kenan magana ta wuce wannan dai da ake cewa farzu aini da farzu kifaya a cikin ilimin shi kansa akwai farzu kifaya in wani ya iya shi kenan ba sai kowa ya iya ba kamar yadda suke cewa tajwidi a ilimi akwai tajwidi ta tsubiki ko amali za ka karanta alkurani dole ka karanta shi da tajwidi amma sanin ilimin tajwidi ka san madda kalkala da sauransu wannan kuma in aka samu wani malami ɗaya iya a cikin al'umma shi ke ba dole ba ne sai koya iya to akwai ilimin mukan da wasu suke ganin kawai malamai ne kadai za su rike su kamar ilimin akida shekul islam ya ce wannan kuskure ne su wannan zaruriya din dole ne kowa ma sai ya san su abin da ya shafi akida babu yadda aka cewa kawai iya wasu ne za su sani banda wasu ai akida yadda zaka fahimci Allah ubangijinka kowa Allah da ya nasa ne kuma kowa so yake ya bauta wannan Allah don Allah ya yarda da shi ya sa shi aljanna zaka kace iyaka wasu ne za su san shi wannan kuskure بل الضروريات كالنظريات تارة يكون فيها وتارة يختص بها من جئل له قوة على إدراكها تسير إن أنزو تفسيل كما إن أنزو تفسيل إذا كي يدعى الله تعالى أنا دسفة كذا أنا دسفة كذا أنا دسفة كذا وأنه واجبين أما كمان ما كان الجبر ده قدر أننا ما كي ينزو shi kuma wannan ba a ce dole kowa sai ya san su ya aka ya samu jabariya waye ya zo da jabariya ya aka aka samu kadariya mun gane me ya faru har aka samu kadariya wannan ba dole ba inda ka yadda Allah ta'ala yana da kaddara akwai kaddara mai kyau da mara kyau shikenan magana ta kai amma tafsil da da ilimin mai zurfi akan kaddarar wannan ba a ce kowa kuma sai nan mun gane da kyau haka nan wa kadhalika qawlul qa'ilin إن الطائفة التي تبلغ أجل التواتر لا يتفقون على جهد الضروريات شما وانا ليس بسواء وانا بانجر دسكي شوا idan aka samu labari ko wani hadisi wanda ya kai matsayin tawaturi to wannan la yattafiqu ala jahalid daruriyat baya da za a samu wato hadisi mutawatiri mun tattauna da ku akan hadisi mutawatiri ko ya kamata kuma kowa ya san hadisi mutawatiri hadisin da da yawa daga cikin mutane ina jin nayi muku misali da yawa a nan gurin sallar juma'a sallar idi annabi sallallahu alaihi wasallam zai ce taro mutane ya faɗi magana kowa ya ci ta hmm ta sha bamban da magana da zai ga mutum daya ko ya ga mutum biyu ko wani makamancin wani akwai magana wadda a generation na sahabbai mutum ɗaya ne ya sani haka na a generation na tabi'ai mutum ɗaya ne ya sani haka na a generation na tabi'in mutum ɗaya ne ya sani sai da aka zo tabi'u a tabi'u tabi'in sannan magana ta basu kowa ya santa mun gane hadisin innamal a'malu binniyya a cikin sababin hadisin da malamai suke fada wasu na cewa bai da inganci wani ne zai annabi ya ce a hijira shi kuma yana son wata mata a maka sai ta ce ba za ta aure shi ba sai ya hijira shi kenan sai ta taro kayan sai yi hijira saboda ita da aka yi hijira aka yi setinin a madina sai ce to ya yi hijira ta zo ta aure shi sai ta aure shi sai ake ce masa muhajir ummu qais sunanta ummu qais ake ce masa wanda ya hijira don ummu qais to wannan magana tana yawo sai sai na Umar ya ji ta sai je samu Annabi sallallahu alaihi wasallam yake ga masa kaga fa wani shi dan yayi aure ma yayi hijira sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwantar masa da hankali ya ce masa ai innamal a'malu binniyya wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu lillahi wa rasulihi ko fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi amman kanat hijratuhu lid-dunya aw imra'atin yankihuha fahijiratuhu ila ma hajara ilai annabi ya ce da shi dukkan aiki baya iwa dole sai da niyya duk abin da kaga an yi da niyya a kai kaga kowa kuma zai samu sakamakon abin da ya aikin dan shi duk wanda ya hijira dan Allah da manzansa sakamakon hijirarsa yana gurin Allah da manzansa wanda ya hijira dan duniya saboda akwai wadanda su yi hijira dan su dawo madina su yi investing saboda za a samu mutane ya su taru a nan zo su kafa kasuwanci samu kuɗi wannan ne dalilin da ya sa suka hijira to ko wata mata kai hijira don ita to tana iya yiwa ka samu duniyar tana iya yiwa ba za ka samu duniyar ba tana iya yiwa ka auri wannan matar tana iya yiwa ba za ka aure ta ba to amma dai sakamakon hijirar ka yana kan abin da ka yi hijirar da shi to sai na umar shi kadai ya san wannan magana daga bakin maki alaihi salatu wasallam duk sahabbai ba san ta ba saboda shi kadai ya gaya kuma shi ma duk da akwai riwaya da ta nuna ya taɓa faɗar wannan hadisin akan akan mimbari amma dai a riwayance sai ka samu abin bai zama ya yi yaɗu ba wannan hadisin bai yaɗu ba sai da aka zo cikin tabi'ut tabi'i daga nan ne hadisin ya yaɗu ya yawa kowa ma ya san shi bayan ma an yi tadwini an ɗora komai akan littafi to kaga idan idan wasu suna ganin idan magana ta kai haddun tawatur to la ya tafi ko ala jihadin zaruriyat babu yadda za a yi mutanen da sun kai saba'in kuma ba a guri ɗaya suke ba wannan yana gari kaza wannan yana ƙasa kaza wannan yana gari kaza wannan yana ƙasa kaza kuma su faɗi magana iri ɗaya mun gane sannan wannan abin da suka faɗa a ce ba dole ba ne zai yiwu sun rabu da annabi sallallahu alaihi wasallam ya duniya da tarwatsuwa suke cikin duniya sahabbai duk inda sahabi ya je kuma malami ne karantar da mutane yake to a cikin karantarwar da yake yi su ɗaliban rubutawa suke mun gane sai ka samu abin da ya faɗa a nan to wani ma yana can wata ƙasa shi ma ya faɗi da sam irin wannan tunda dama malamin su ɗaya wani ma yana wata uwa duniya shi ma ya faɗa wani ma yana wata uwa duniya shi ma ya faɗa yanzu wannan abin da kowa cikinsu ya faɗa ya za a ce bai zama larura ba bai zama dole kowa ya san shi ba zai yi ba zai yi ba tun da ka ji kowa a ko'ina duk inda suke da sun faɗi wannan magana to wannan abin dole ne kowa sai ya san shi mun fahimta to duk wanda yake ganin ba dole ba ne to wannan magana tasa ba daidai ba ce bal yattafi'una ala zalika idza tawaqa'u alayhi za su yi ittifaki ne akan wannan in an samu tawatsa sun bazu a duniya amma kuma maganganun su iri ɗaya ne sun samu tawatsa wa khabarul mutawatir mata kana an tawatsa lam yufid ilman shi ko in an ce khabar mutawatir labari a hadisi mutawatiri in dai kamar yadda da muka zauna a masallacin nan mu hada baki akan wata magana kwaya daya wadda ba gaskiya ba mu fita mu je mu ta yadawa za ta zama ilimi ba ta zama ba shi ne tawatsu haɗa baki mun gani a ce ga hadisi ɗaya an samu sahabbai 200 sun rawaito shi daga maki alai salatu wasu amma ɗaya yana nijar a nijar ɗin macen wajen agaris wani yana ghana wani yana nigeria wani yana saudi arabia wani yana ina ne haka ba haɗuwa suke suka haɗa baki ba amma kowa a inda yake ya faɗi wannan maganar kaga ai wannan ya kamata ka gamsu cewa tabbas annabi ya faɗi wannan maganar mun fahimta ya kamata kowa ka gamsu tunda ba hada baki suka yi ba ba wai a guri ɗaya suke a dunkula ba suka shiga suka yi mitin suka ce mu fita mu je mu rika gaya musu Allah yana da hannu Allah yana da fuska Allah yana da kaza Allah yana da kaza ba haka suke ba ba ki alaihi salatu wasallam yana barin duniya duka suka basu suka shiga duniya kowa so yake ya je shi ya yada addinin musulunci shi yasa kafin shekara 20 kafin shekara 20 da barin manzon Allah sallallahu alaihi duniya sai da musulunci ya je har bangon duniya ta bangaren nan har Europe sai da musulunci ya shiga har can gaba da Europe sai da musulunci ya shiga saboda bazuwa suka yi ana cewa sahabi ya zo har Maiduguri sahabi kaga kenan kafin tabi'ai ma su karba kenan mun fahimta kuma duk inda suka je abinda suke cewa annabi ya ce kaza annabi ya ce annabi ya ce annabi ya ce in kai abba daidai ba sai ka daina wannan annabi baya so mun fahimta in baka kaza a ce kai kaza annabi yana son kaza aikin su kawai kenan to sai zama da duk inda suke aje a duniya ana ɗalibansu suna rubutawa sannan tabi'ai da suka zo su kuma su ma sun ba da wannan karatun har aka zo gurin da ake rubuta littafi ka je ka rawaito wane ya zauna ya yi karatu a gurin sahabi kaza yana da hadisan annaba a gurinsa ka je ka karanto ka sake zuwa gurin wani shi ma ya yi karatu a gurin wani sahabi ka karanto kai kadai ka sami ilimin sahabbai kamar goma ko sha ɗaya ko sha biyar duk ka zo ka rubuta a littafi sai ka ga a to ai abin da sahabi wane ya faɗa wane ma ya faɗa wane ma ya faɗa wane ma ya faɗa don me ba za ka gamsu ba ya kamata ka gamsu ba mun fahimta to haka ba al'amarin da yake sabon duk da sun warwatsa a duniya amma sun tabbatar da ma'aiki alaihi salatu wassalam ya tabbatar musu da cewa Allah ta'ala yana da sifofin nan duk waɗannan sifofin da ake ta rikici a kansu su sun tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa musu shi yasa abdullahi dan mas'ud yake cewa idan za ka yi koyi to ka yi koyi da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace su sahabbai su suka fi kowa kubutacciyar zuciya a cikin wannan al'umma ba su da ba su da ba su da haushin kowa a cikin wannan al'umma to su a zamanin su babu wannan kungiyace kungiyace wannan babu dariku babu duk babu wannan abu kwata-kwata babu komai kawai musulunci kawai suka sani mun gane sannan ba su da nauyi a kansu ba su da takallufi ba su kallafa wa kansu abubuwa da yawa ba mu yanzu din mun ka kallafa wa kanmu matsaloli yanzu akwai wani yana ɗan ta noma idan bai da kudin da zai hayo a daidaita ya zo nan gurin to ba zai zo wurin karatu ba ya kallafa kansa da a ce asali bai kallafa kansa dole sai hawa daidaita ba ka kawo kamo hanya zai taho saka amma yana jin kai kamar shi yanzu a ganshi yana yawa kafa a ba zai wannan takalluf ne mun fahimta da zai na gaya wa mata za ku taho za ku taho wurin karatu dole sai kin yi wanka su kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ba kullun yake wanka ba ba ruwansa da wanka in ya gana ma ya wanka ya gana maka ya wanka mun gane annabi ta musu ko taje kai kada zama kullun sai ka taje kanka ya za ka takura kanka ce kai kullun sai ka taje kai annabi ce ba za za dinnan tana cikin imani wata ran a ganka haka irin a asa a gabara yana da kyau din rashin takallum ne ba amma ka kallafawa kanka kai kullun sai an ganka ne kullun kana ta takurawa kanka shafa wannan kamar na wannan kewa ne kewa ne ta kallo to su duk ba su da wannan sabanin su ba ruwansu da rigarsa kwaya ɗaya sai shekara guda ba ruwansa da shi mun gane a yanzu kaka kamar idan za ka karanta idan za ka karanta littafin ibn al-qayyim adda'u wad-dawa ya ce idan mutum yana tsoron Allah to ba za ka yi wari jikinka ba zai wari ba ko ba ka sa turare wallahi jikinka kanshi zai da kai shi yasa kowa jikinsa yana da kanshi sai mutumin banza amma ko baka sa ko baka sa turare ba ka cire rigar ka karata yi in wani zo shin shi na zai ji kanshi mun gani saboda ka ba su ba su da wari wari ba zai dame su ba na? har yanzu har yanzu inda kana kokarin bin Allah ta'ala da wuya jikinka ya rika wari har yanzu inda za ka ce kare dokokin Allah ta'ala Allah ubangiji zai zai kare ka daga wari akwai abin da an san yana wari shi yasa aka ce maka rika yi baki ko baki yana yana daga cikin inda inda aka fi tara bacteria da yawa baki mafi karanci a jikin mutum shine cibiya wannan gurin bakin wani abin da kake daddayawa jikin cibiyar ka amma baki miliyoyin bacteria ne a baki kuma ko ka wanke fa suna nan okay to yanzu kaga da sahabbai ba ruwansu da wannan babu ruwansu kawai in suka tashi tsohon takalminsa ya dindinke ya sa abinsa ya tafiya sa mun gane ba ruwansa da sai ya yi katin gida ya yi wa ne ne ya sa ne ne ya duk babu ruwan wanda duk takalluf ne wanda su babu su a wurinsu mun gane wannan annabi sallallahu alaihi ya ga waye suna yabe yace yace me wannan kuke suka ce zabe ne muke ya rasulullahi yace al'amr asra min zalik yanzu kafin a yi ruwan da zai zubar da wannan yaban ma watakila duk ka mutu ne ba ka sani ba ka zo kana ta ɓata lokaci kana ta yi ba a ce karka yi yaɓe ba ka je ka yi yaɓe amma dai ana nuna maka rashin takallufinsu su su habban ma'aikiyar da salatu wasu mun gane sun fi kowa kyakkyawan hali su ne ahsan halin saboda su matsalar kana yin ba daidai ba allah zai wahayi ya ce ka yi ba daidai ba mun gane kana yin ba daidai ba yaƙi ya kaje aka tara ganima wani ya ɗau ya ɗau ya ɗau wancan abin wa yake da suna wani abin na na yan na wannan ba marjani ba wannan gashi na awai hirani wani hirani ne mai kyau fa gani kawai ɗauka ya ɓoye aka yi wahayi aka ce ya ɗau ya ɗau to kaga in ka san za a yi haka ai kai ma ba ruwanka da kuma mun gane ba abin da ya shame ka sannan su ne a barruhun ƙuluban wa a makuhun ilman sun fi kowa zurfin ilimi saboda su daga annabi ne sai cikin kunnan su kawai yanzu nan kawai in an saukar da aya da daddaren nan kawai sai dai da safe yawo labari ya game cewa an iyo wahayin aya kaza kaza kaza kaza kaza sun san ina aka nufa ina aka sa gaba ina aka komai sun sani ba su da matsala to su ne kuma suka bazu a duniya suka karantar da waɗannan ilimin muka kuma aka tattara su a guri ɗaya aka gani kuma yaushe za ka zo ka ce wannan abin bai zama dole a yadda da shi ba sun ce duk aƙidar su kenan Allah ta'ala yana da sifofin nan da wasu suke ta jayyar su shi yasa idan mun kawo ƙarshen wannan babin zan zan karanta mana wata magana mai ban tausayi ta ta ta ta ta shekul islam ibn taymiya a ƙarshe ƙarshen littafin sa raf'ul malam an al-a'immatil a'lam fa idza kana kadhalika faqad yakunu al-mukhtalifuna qad ijtahada ahadun fa asaba to kun ga kenan tunda ba idan kaga wani ya ce kaza wani ya ce kaza wani ya kore wani ya tabbatar to ka samu ka tabbatar da cewa wani yayi daidai da ya ijtihadin yayi daidai wa yakunu al-akhar ijtihada fa akhta'a wanda kuma yace ba haka bane shi ma ya ijtihadin sa ne koda ya kuskure fa yakunu al-awwal lil-awwal ajrani na farko zai zama da lada guda biyu dan ya ijtihadi ya dace walil akhar ajran shi kuma na biyu zai zama yana da yana da lada guda daya ma anna khatahu maghfurun lahu kuskuren da ya kuma an gafarta masa وقد يكون كلاهما اجتهد فاخطا tana iya wasu duka biyun kuma da suka yi ijtihadin duka kuskure suka yi da jabariyar da kadariyar duka kuskure suka yi duk da ijtihadi suka yi mun gane fa yukfar lahumu jami'an ma'a wujudil ajr in dai ba da san zuciya suka yi ba to sai Allah ubangiji ya gafarta musu kuma ya ba su lada har yanzu mun gane ko kuma magana ta uku imma tafsilin ma atlaqohu wannan idan muka zo sai mu tashi akan wannan ko ban sani ba na san insha Allah lokaci yayi wannan lokaci idan mun zo sai mu tashi magana ta uku abinda muka faɗa daidai Allah ta'ala ya ba mu lada wanda muka yi kuskure ko tuntuban harshe Allah ta'ala ya gafarta ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا نعم بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحانك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Honey.